الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاجر لوطن جمال الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da takwas hadisi na ɗari takwas da tamanin da shida za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da tara hadisi na ɗari da ɗari takwas da tamanin da bakwai muna cikin kitabun nisa inda za mu taji inda ma da yake cewa babu nisa ilmuta babu da yake magana akan auren muta temporary marriage da ake magana auren mutum gadi wa bayani annahu ubiha sannan zai bayani cewa shi auren muta an taba halatta shi in ba farko farkon musulunci sun manufiha sannan sai aka shafe auren muta sun ma'ubiha sannan aka kuma halatta karo na biyu sannan sun manufiha sannan sai kuma aka tsara shafe sai ce wacce tsarra da haimu ila yin milkiyama sannan haramcin ya tabbatu har zuwa ranar alkiyama shi haram muta abin da malamai ke kiransa shine nika wa nikahul mutaati huwa an yatazawwaja ar-rajulu al-mar'a ila ajalin mu'akkad fi yawmin aw yawmayn aw akthar fi muqabil shay'in yu'dihi iyyaha min malin aw nahwihi abin nufi shi auren muta shine mutum namiji ya auri mace amma zuwa dan wani lokaci yawmun aw yawmayni rana daya ko kwana kwana daya ko biyu ko abin da yake kama da haka ko fiye da haka sai ki amma za ka ba ta wani abu ba kawai wato ko za ba sai ka ba ta wani abu shine imanin yake bi muqabil shay'in yu'ihi yu'ihi iyaha min malin aw nahaw zai ba ta wani abu dukiya ko makamancin haka wanda ta yarda wannan shi ake kira auren muta za a zo a bada wani abu amma ake kwana uku kawai zani to wannan auren kamar yadda za mu ji ‘yan shi'a masu limamai sha biyu suna da shibohin da suke kafawa don har yanzu zuwa gurin auren muta yana nan shibohin da suke kafa haka shi ne sun ce sai na umar shi ya hana su cewa ce auren wuta annabi ya halatta sai na umar ya zo ya hana magana ta farko ce sannan magana ta biyu suka ce bayan nan kuma abin da zai nuna ma auren wuta akwai shi ai sahabbai wasu daga cikin sahabbai suna halattawa kamar abdullahi da abbas sun ce ya halatta auren wuta saboda haka umar kawai shi ya hana kun ji magana ta biyu magana ta uku sai suka dau aya cikin suratul nisa aya ta 24 wal muhsanatu minan nisa'i to sai suka dau daidai gabar fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna iya nan gurin sai suka ce wannan gurin ma yana magana ne akan auren mut'a to wayannan shiboyi ne da idan mutum dama yana son hulewa sai ya ɗauke su kawai don mun taɓa yin wata tafiya wata za mu wata da'awa wajejen aka wajejen na ga bibili ko doguwa sai muka tsaya a daidai kura sai direban yake wannan na abokina ne bari ku ga na dan bari ku ga yanzu ya zo dai ruje ki dan dole ya dan kiya ne a kura dai ruje ki ce wata ya ya maganar muzahara ne sai ce wa ai shi kwana biyu bai fito ba sai ce wallahi kai ma ina neman ka da ka zo gwara ka zo ka shiga saboda akwai harka to sai muke tambaye sa me harka waya ce harka yake ji a gaban mu ma ya faɗa yace wallahi shi abin da ya kai ji a kawai mata shine kawai karare ya faɗa yace shi mata da suka kai ji dan ya samu dama dama yana so yi zina amma ya ji an ce Allah ya ce wala taqrabu zina to bare fita can tunda an ce idan kai muta annan lada ma za ka samu kamar yadda yazo a cikin usulul kafi kitabun cewa idan kai muta da bata daya za a baka lada irin na sayyidina sayyidina Hussein za ka kamo sayyidina Hussein a daraja in kai sau daya in kai biyu kuma za ka kamo Al-Hassan ibn Ali idan kai uku za ka kamo sayin na ali in kai hudu kuma gaba ɗaya eh kakan suka bar suke magana in dai kai guda hudu to kakan gaba ɗaya yau sai ce ne wannan matsala na wannan a kashi ko a huta kawai saboda haka kaga wannan ba shi da tushe ba shi da asali sannan a cikin abin da yake halattawa har ana gaya ma idan ya halatta kai da jaririya ba ka kan da lillahi summa da jaririya jaririya wanda aka haifa ba yi arba'in ba ya halatta ballantana ɗaya yayi in ka kan da lillahi summa da jaririya da yake shi tuba ya yi asali shi a da yake zo tuba zai baka labarin da zai kai zubar da hawaye dan ya kawo labarin cewa ya taɓa zuwa gidan wani babban malamin sa a zai kwana a nan suka yi baki yace wallahi ya biyo karamar yarinya ake kara hutu tana ta zunduma biyu waya ce muta'a malam yake dai to saboda haka suna da wa'annan shigoye kaga shubha ta farko shubha ta farko da suke kafawa cewa na Umar shi ya haramta to me suke nufi da wannan cewa idan suna nufin na Umar shi ya haramta da kansa ko shakka babu mutum ya karanta ya karatu ya karanta tarihi ya san ƙarya ne amma idan suna nufin na Umar shi ya tsaya tsayin daka wajen tabbatar da abin da Annabi ya faɗa da cewa sai an kauce wa wannan haka ne wanda kuma ba wannan suke nufi ba na farkon suke nufi kuma ƙarya ne sai magana ta biyu matsalar wa sai na abdullahi da abbas da suke cewa ya halatta abdullahi da abbas za mu ce ma eh kuma a lokacin da abdullahi da abbas ya halatta cewa ya halatta mutumin da yake cikin kunci da takura ya auren muta shi ma sai da ya ba da wani jaradi cewa ba wai kofa ya buɗe kai tsaye ba cewa ga wanda ya zama labudda in da yi temporary marriage ba zai fada cikin zina to zai auren mutu'a da wannan abin ya tsaya kuma daga bayan shi ma ya zo yace haramun haramun ila yawmil qiyama wanda shi kansa asali auren mutu'a ai abin da yasa aka halatta shi kenan yaki aka tafi an fita mutane ga wasu sha'awa sanyi ya buta duk suna da larurori sai annabi ya ce to an halatta yin auren mu zaka iya yin aure da yan kwanaki kafin a bangaren daga baya Allah ya haramta za ku ga sau biyu ana haramta shi lokacin Khaibar da lokacin fatahu Makka duk a lokutan yaki daga nan kuma annabi ya ce haramun ne dan da Allah ya kara masa yadda kun ga dai suna fakewa da kigo to ya tura a je a tambayo ibnu abbas cewa kai kake harar halatta auren muta yace wa ga dalili yace to annabi ya hana in ni kada azintu lakum bi istimta yace da ina cewa ku yi istimta ku yi auren muta inda annabi alaihi salatu wasallam hadisin sai na ali ne ko wannan kuma muslim ya rawaito to sai annabi yace amma ku sani da yau Allah ya haramta yin auren mutuwa har kiyama ta kai kun sa abin da zai ba ku mamaki har a littafin shi akwai hadisin nan ruwaya daga Ja'far Sadiq da Sayyidina Ali to kaga abin son zuciya ne tsantsa domin shi ya kawo hadisin da ya kone inganci kuma yana da littafin giya cewa ya haramta har kiyama ta tashi haramun ne saboda haka auren mutane yana nan a haramun ɗinsa sai na ibn abbas din da ake kafa hujja da shi ya zo ya ce shi ma haramun ne har kiyama ta tashi domin iya kofar da ya bayar sai mutane suka rika faɗaɗa ta shi ba haka yake ba kamar a ce fatawa ce ta waƙi a to ainihin la umuma laha wani ya zo ya ma tambaya ka faɗa sai ya rediyo su ji ce wani ba ya ce to shi ma haka zai amfani da shi. kamar haka ne saboda haka bai halatta ba to bari mu ji hadisin ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kana kunna nabdu ma annabi sallallahu alaihi wasallam kunji abdullahi bin mas'ud yake mun kasance muna yaki tare da annabi alaihi salatu wasallam walaita ma'ana nisa'un lokacin ba mata a tare da ba su fita da matansu ba fa kullu sai muka ce ala naktafi ya rasulullah ba mu dama mu yi iya da ziki ya kanmu an ce bayan kaga satin da ya wuce mun ce akwai fidiya akwai dandasa ko eh sai sai daga cikin magabatan ma iyaye a masallacin yace yake cewa a wai wannan ake yi sunansa jijiyoyin ake kashewa ai ai abin da su suka kawo haka ne kama a zamanin yanzu jijiyoyi amma a jahiliya kana duba gani nunawa suke yi ba jijiyoyi ba ba ka ganin kaciya da gatari suke yi mutum ne zai kira wandan sai ya zauna a sa gatari a jaka da gatari suke yi saboda haka wannan bikiyar malamai da suke fassara ta shi ne maganar su da datsan suke ba abin da ya mutu zafi in ka mutu ka mutu kenan kawai shi kenan ai shi ne abin da zai ƙara nuna ba jahiliyar ke don mutum ya mutu ne so zuwa gurin ba abin da ya mutu zafi in ko ya yi ran shi kenan saboda haka sai suka nemi damar a ba su dama su yi wa kansu wannan dandaza bana hana anzali sai annabi ya hana mu barakata lana ba'da zalik an natazawwaja bayan nan sai annabi ya mana izinin cewa an natazawwaja almar'ata bi thawbi wane mutum cewa an ba mu dama mu auri mace bi thawbi wato da wani abu abinda ake nufi da bi thawbi ai ya aqidu alal mar'ati muqaddis ya zanto za a ba ta wani abu shi ne kamar ɗan abin da suke zuwa su bayar wani ya ce dubu goma wani biyar wani kuma ya ce a wannan rigar ta jiki na kawai gwado kamar yadda wasu sun yi tafiya ɗan gidan kadira wanda ya rawaito hadisin da na ali wanda ake kiransa da rabi'a ibnu kadira yace wata rana mun yi tafiya mu biyu ni da wannan bi kyau yace ya bi ni karancin kyau shi wancan ɗan yace muna cikin tafiya duk sha'awa tana damun mu yace gwado na bai da kyau amma na fiji kan fata shi kuma gwadon sa kyakkyawa amma kuma bai kai ni kyau ba dalil ne yace sai muka hango wata wato wato an dan wato wato an dan wata irin mace ne dogon miya kyakkyawa yace sai muka je muka gabatar mata da kawo nan muke cewa da ita muna so za mu yi mutu'a da ke a cikin mu biyun nan amma ba babu da komai wanda kayan jikin mu sai ta kalli tubabun nan sai to kai dai tubabun naka gashi gashi nan ne saboda ya fi kyau shi kuma wancan tubabun da mai kyau amma kuma bai da kyau na koki ga kwanan yunwa ko sai da to amma za a karba wato da babu gwara ba daɗi ta dai fi son wannan ɗin to shi ma ya kawo kuma yana ce wanda suke ruwayar hadisin sayyidina Ali wanda na cewa annabi ya haramta har kiyama ta dai na hadisin muslim to kaga sai ce ne sai ce barakata lana ba'da zalik an natazawwaja almar'ata bi thawb thumma qara'a sannan sai karanta ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya la tuharimu tayyibati ba halallahu lakum kada ku rika haramta daɗaɗen ababen da Allah ya halitta mu ababen da Allah ya halatta muku tokar ku haramta lokacin da aka ce auren mu da halal ne sun yi amma da aka haramta kuma sai suka ruda shi cewa haramun ne yanzu wata fa'ida za mu koya ana tunda ana magana ne akan akan auren muta'a kuma aka kawo wannan hadisi wato alakar hadisin da babun zahira ce ko kafiya boyayya ce ko ko wanda take a fili shine tambaya alakar hadisin da babu tana da a fili take ko ko sai mun nemo a fili take na wato inda filin yake kaga cewa yi farahana an zalik farakata lana ba'da zalik an natazawwaja al-mar'ata bis-sawbi thumma qara ya ayyuha allazina amanu la tuharrimu ina gurin da aka yi haramci anan inda addini take ba za ku yi shiru ba ina haramcin malam Muhammad inda yake nuna haram halatti ya nuna to amma kuma ya kawo ka'idar bukari irin wannan abubuwan ne ta mura ba ta fahimta duk inda kaga bukari ya ka baji a karkashin gurin yana da alaka da babu illa iyaka akwai zahira akwai tafiya ina fata an fahimta yawwa irin wannan fa'idar kaga satin da ya wuce wancan ma'ala musulmi ya fito mana da ita irin su duk inda kaga musulmi a bukari ya kawo babi ya ka hadisi a gurin to wallahi yana da alaka da to amma ta yaya za mu fahimci wannan me za ku ce kai tsaye dai a nan halitta yake nuna domin Allah ya ce la tu harimu tsayuwa ti ba halallahu lakum wala ta'tu na'am ala Abdurrahman kun yi shiru ai sauki yayi musu ba da zali sauka sai ba hada hayi ba ko mu je zuwa za ku tuna to ai so nake a ba mu ala in kace an sassauta gaba ɗaya bai fito a babun ba a taitin din bana hana an zali ya hana mu eh mun yadda wannan kaga in ba hujja sosai da za a fito a iya tafiya ne amma ya ce barakata lala ba da zali bayan hana shi kuma nan cewa ya nikahul mutaati wa bayani annahu ubiha thumma nusiha annabkum muke nema anan aina ka tabe shi thumma ubiha thumma nusiha halaccin da muna ganin sa karara amma ba mu ga inda aka ƙara sokewa ba kuma in mutum ya zo ya dauko ba wannan hadisin kawai ya tsaya ta yace shi da wannan ya dogara har yanzu yake muta ya za ka yi yau wato kaga dalili sai a ce to dai za a dauko wasu hadisan na eh shi ne yace sai dai wasu hadisan to mu tsaya nan wata kila na yadda da wannan hujja ta biyu a rashin hujja ita ba ga ji hujjoji biyu ba na hana sannan kuma sai dai wani hadisan mu je zuwa abin da yasa muka kawo wannan saboda wannan za ku ta wata kila wannan hadisin kai baka san shi ba wani da ya zo yana halatta wurin mutane ya tsaya iya wannan kawai ne kafi ita ya zaka yi da wannan kuma bukarin ba da kuke kin kawo da biya ya rawaito haka za su ce ba to kai kuma ba karanta sauran ba shi ne dama shi ne dama irin amsoshin da dan tamuri ya rika ba da professor ya rika ba dan tamuri zaman kotun nan na ƙarshe ke yana ce masa to ai ga ce masa aiki bukari yace idan kaga bukari ya kawo kaza irin su ne kaga ya kawo to yana da alaka da kaza yace inda mutum ya dan amsoshin yana cewa in dai kai karatu gaban malami yace to idan bukari ya kawo to dole ka kai irin wayannan logic din dole idan kaga ya kawo a karkashin babi kaza to ko shakka babu yana da alaka shine amfanin ka je malamai su ma bayani da ka koma shari'in fatawul bari ko sauran umdatul qari ko kaza sai ga sun fito ma da abun karara warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'inda rabbina yawa muje zuwa na'am na walaysa ma'ana nisa'un yace ba mata a tare da mu a wannan lokacin sai muka ce ala nafsi kin ba ma yi dandaka ba ko fikiya yana da alaka amma mun yadda tana da alaka da babu amma kuma ai fara kasala na ba da zali bayan nan sai annabi ya ƙara ba da dama sai sai an kuma ba da dama kuma ba a soke har tsuha aya aka kafa hujja da ita cewa ya yi wannan jira wai za su haire mu ɗai ba ba kuma ji cewa an soke ba shine matsala amma bari mu ji malam Muhammad ya ƙara da cewa wata hadisan mun yadda mu je zuwa hadisi na gaba kaga anan mu dauki fa'ida bari mu ji fa'idodin an gane ku hadisin yana nuni akan haramcin jirkita halittar Allah kaji jirkita halittar Allah saboda yanke nasaba da suke duk wanda aka zo aka hana jayuwa an jirkita halittar Allah kaga wani bawa Allah da ake gaya mana shi ya auro wata matansa uku ya auro wata amma saboda baya so ya haihu da ita duk ran da zai kusanci ta sai ya sha magani wanda ba zai bar famɗin sa ya yi aiki ba wannan zalunci ne wallahi zalunci ne karara kuma ya sa ta kullun zuwa ake asibiti ana ta duba shi ya san dalilin ya sani Allah baya ta haka kaga me na auro sai ka kyale ta tsakani da Allah tunda akwai su ba akwai wanda suna nan ba sa haihuwa don wani kwanaki ma ya ba da cibiya wai ita ba karara yake ne ba to kaga aka ce wato ai kaga sai dai ba zawara sai sai in dai ba ta haihuwa shi kenan to kaga za ta iya zuwa gidansa ta haihu kuma dan an yi haka da yawa to kaga shi Imam Bukhari da yazo a karkashin wannan fa'idodin da yake kuma anan muka gano tarimu na kayan mutaati ila yawmil qiyamah kware kuwa shi da abin da nake ga muku yake akwai haramcin auren muta karkashin wannan hadisin har kiyama ta kai to kun san dalilin sa yace saboda mura'ati kamar da malam Muhammad ya faɗa yace saboda yadda musulunci yake bibiyar ɗabi'un mutane musulmi da suka musulunta a karan fari yana bin su ne da tadarus yadda ya haram haram ai kamar mutum ne ya zo ya ɗaukan ma ayar giya ko ya dauko ayar jiya ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqu a wannan ayar ba ka da hujja da zaka ce an haramta giya ko akwai babu hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tastaghfiru iya wannan ayar yanzu kawai to aka yanzu aka sallah amma an ba lokacin sallah ba to ya halatta a ja kamar haka ne shi ba da wannan ba ne mutum to kaga ba za a zo kai tsaye mutum ya zo ya kafa ba hujja da wannan gaskiya ai tsarin auren mutu'a ma bi tadarru ta kabi yadda aka bi shan giya ba tadarru da shikenan amsa to ni za da yazo a cikin fa'idodin da Imam Bukhari ya fitar ko malamai suke fitarwa sai suka ce tahrimu nikahil mut'a ila yawm al-qiyamah a cikin wannan hadisi to wannan shi an jabir bin abdullahi wa salama bin al-aqwa an karbo daga jabir bin abdullahi da salama dan aqwa wannan da yawa annabi mubaya sai uku ko abai ake ridwan in ya zo ni ka hannun da zai kuma za a zuwa ya bulai sai da yasa uku laqad radiyallahu anil mu'minina idhi bai'unaka shi sa uku ce a kanka eh salamatu bin al-aqwa kala sun ce kunna fi jaybi wata rana mun kasance cikin wannan dira fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo mana fa kale sai yace lau qadina qad adina lakum fi an tattaukiyu kun ji wani hadisi ya yace nayi muku izini ku ku ku auren mut'a fastamta hu sai suka yi auren su na muta kaga wannan shi ban kada ya iya nan dan jiya ai ya samu hujja kawai iya na ka daya fastamta hu sai suka yi muta asu fastamta hu kai ku yi muta umarni ne afwan wato am innahu kada adina lakum an tastamta hu fastamta hu an ba ku izinin ku yi muta to ku yi muta arku shi ma wannan lambi za mun je auren kwana ɗaya ko biyu kawai ɗan wani lokaci mudda wata ‘yan mudda ana da yin abi dalin to ga hadisin kankat kenan duk hadisin da suka zo na hana muta ba hadisin da ya fi na sayyidina ali wanda na biya muku ali ta taban kiya ta karanta lillahi summa lillahi ko manyan da ta taban su ma usul din an kawo ruwaya Jafaru Sadiq da sayyidina ali sun yi ruwaya daga sayyidina ali cewa haramun ne annabi ya ce haramun ne har kiyama ta dai to bari mu ji ana ali bin abi talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an mut'ati nisa annabi ya hana auren mut'a yawma khaybar a ranar khaybar da shekara ta bakwai ko ko ta shida kamar yadda malamai suke sabani wa ra'akli al-humri al-insiyya a ranar kuma aka haramta cin naman jakin gida aka ce haramun ne kun ga gabar da ta zo a nan to to ka ji ma wannan kai ne mun gano wato haramcin auren muta har abada dan shi wannan ya fito ne duk mutum ya kafa gaba kafa hujja da wayancan gaba daya sai ka karanto ma wannan hadisi shikenan da ya ce ila yawmil qiyama a wata ruwaya ta muslim sannan shi ma hadisi ya kuma fito da yadda annabi yake bibiyar wato ɗabi'un musulmi a karan fari ta da ake gun a hankali a hankali saboda haka bai halatta ba a yi auren mutu'a bai halatta ba mun riga mun faɗi wato dalilan da suke kafa hujja da su kuma mun faɗi dalilin sa da wato amsoshin da malamai suka ba a kai ibnu abbas ya halatta amma dan wani lokaci ne kuma daga baya ya ce ya haramta dan fil sai na aliyar abun talu walance ya aika wani ce na ji labarin an ce kana halatta auren mutu'a to ga yadda mutane suke fassara zai ce to annabi ya haramta har kiyama ta tai shi ma kuma daga ranar ya jalai saboda haka duk kiboyin guda uku kowace tara da amsa ta farko mun ce me sun ce ba wanda ya haramta mun ba wa ba sai na Umar wanda ƙarya ne ƙarya take sai na Umar yawa wata muta aka yi na Umar yake hana mun biya da ku a kitabul hajji mutaatul hajji ba mutaatul yawwa ba ita ba saboda haka mutatil hajji ita yake hanawa sannan kuma malamai suka tsara ba su amsa da cewa idan kuna nufin shine idan mun magana ce cewa shi ya haramta gaba ɗaya ƙarya ne in kuma magana ake akan cewa shi ya zo ya ƙarfafa magana da annabi ya faɗa wannan gaskiya ne da ya zo ya ƙarfafa magana cewa annabi ya hana kan wanda ya kuma wurin mutane shi za su ce zaginsa magana ta biyu da muka yi shine dan kara mudan yi rikaf akai shine maganar ibnu abbas shi ma mun faɗa muka akai magana ta uku da suke kafa hujja ko shubha ta uku shine mas'alar ayar nan ta nisa'i fa mattamta'atun bi hunna fa atuhunna ujurahunna zai suka dau iyanan suka gutsuru wai da wannan za a kafa hujja da zarar kun yi mutu'a da su to ku ba su dan hasafin shi ma wannan gurin ba shi da tushe domin ana magana ne akan waɗanda ne ya halatta mutum ya aura da wanda kamar yadda zamu karanta yanzu kai tsaye a cikin suratul nisa na wannan mutane goma sha biyu babu tahrimin jam'i bainal mar'a wa ammatiha babu da yake magana akan haramcin mutum ya hada tsakanin mace da gwaggwanta ko inna yar uwan mahaifinta ya ko kanwa haramun ne ne daji aure ka auro yarinya ka auro kanwar mahaifinta ita ma wannan haramun ne au khalatiha ko kanwar mahaifiyarta ko ya in nikahi a wajen aure ba a haɗa idan zuwa ya ce mata ungozo ba bayan ta yi arba'in da tafi amma wajen aure ne bai halatta ba shi da yake fin nika ba ana nufin ba za ta zo gidan ta fara ba haka ake nufi to shi kuma haramcin irin wannan wato akwai wanda yake na har abada akwai kuma wanda ba na har abada ba ne za mu biya ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da annabi Allah ya tabbata gare shi yake tsale yake la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsaka ba a hada tsakanin mace da gwagwanta ko kuma innarta yar mahaifi ko kanwar mahaifi wa khalatiha ko kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya wala bainal mar'ati wa khalatiha ko tsakanin mace da wato kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiya idan ka je wato ka duba irin shuru da malamai suka yi a cikin littattafai ka duba manhajar saliki wa tawdihul fiqh fi din na imam sa'idi dan karamin littafi ne amma bai ban kai wanda ma wani malami ya masa sharhi to za ka irin bayanin da yi akan karkashin wannan kaga ai Allah madaukakin sarki ya haramta ya haramta wasu mutane a karbu uwa mutun ya aure su hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radaa wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فيه وأن تجمعوا بين الأختين وبين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما فيه والمحصنات من النساء شيني قالتي إلا ما ملكت أيمانكم to wayannan gaba ɗaya haramun ne to ayya a wannan tsajin sai aka kasa su gida biyu akwai tahrimul mu'abbad da kuma ko kuma sai muharramatun ila al-abad da kuma muharramatun ila amadi akwai wanda aka haramta ba har abada da kuma waɗanda aka haramta zuwa ɗan wani lokaci waɗanda aka haramta har abada su bakwai ne su ne wanda na faɗa yanzu kaga na farko akwai ummahatukum iyaye mata wa ina alauna yaren yan gado kagan mun ce wa in alawar shi ne in an ce mahaifiyarka to za ka zo ka ce to shi kenan za ka auro kakar ka kenan babar da ba komai tunda ba ce shi ne wa in alawar har sama duk sun tafi an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka wannan kai ila labar kaga na nasaba yanzu muke faɗa domin ya kasa za a ayar gida uku akwai nasaba akwai jayarwa akwai surkutaka to a wayannan da aka kasa ma akwai na har abada akwai na dan wani lokaci to yanzu na nasaba nake magana wanda kuma ya gaba na har abada in ka kalla ayar su bakwai a jere suke to kun ga na faɗi uwa yanzu sannan na biyu ulmat alaikum ummahatukum zewa wa banatukum zewa wal banati wa inna zanna da kuma ƴaƴa mata su kuma ko da an zo kasa kaza za an tafi zuwa gurin jikoki da jikan jika duk sun tafi duk ba za ka aure su ba shine na biyu an gane kuma ko da ƴaƴan ƴa ne fa ba ƴaƴan ɗa ba ba gado ba ne da za ka zo ka ce ai ɗan ɗa ne sam ko ƴaƴan ƴa ne sun shiga kun ji na biyu sannan wa aka wata kuma sai ce ne wal akawatu mutlaqan me yasa yace domin ƴan uwa ai kana biyu ne ko uku ko akwai wanda kuke shaqiqi akwai li abbi akwai li ummi haka ne to duk gaba ɗayan wanda ya ce ai baban mu baban mu ɗin da ita ai uwa ɗaya kawai muka haɗa a ai uban mu ne ɗaya kawai duk sun shiga na uku kenan ko sannan sai ƴaƴansu su wayannan din ƴaƴansu su ne na hudu sannan ƴaƴan ƴan uwa maza su ma sun shiga na biyar sannan na shida su ne wato ƴan uwan mahaifi wanda na faɗa yanzu wa amma tukum ko haka ne ƴan uwan mahaifi ya ko kanwa sannan wa qalatukum sai ce wal qalati lahu aw li ahadi usuli kaga kuma gogwanni sun shiga ko kuma gogwannin wanda suke tsatso daya tsakan ku daya karka dauka sai iya naka wanda kuke tsatso da su ma sun shiga to wayannan sune tahrimul abadi har abada in za ku rage a duniya daga kai sun su ba aure sannan sai kuma waɗanda suke na shayarwa sai ce wa aka wato kun mina raza'a um, um, kafin mu zo nan ai ya fara faɗar wace ce a farko ba a baki ba wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum iyayen da suka shayar da ku su nake so a tuno muku wacce ta shayar da ita ta shayar da kai ta zama babarka shayarwa irin wanda aka yi magana a kanta kaga idan ka kalla za ka ga um, sannan wa aka wata kun mina raza'a guda biyu kawai aya ta faɗa amma malam si'idi da ya rufe da yake su bakwai yace waɗanda suka shayar da kai sai yace su ne kishiyoyin wayancan bakwai kai sai malami malaman su su su su usaimi malamin usaimi da yazo da yake kishiyoyin bakwancan Allah ya sa kun gane me nake son faɗa kishiyoyin bakwancan in dai da shayarwa duk sun faɗa wa'annan guda bakwai da na faɗa kaga ai da ma wa'annan wa ummahatukum allati azanakum ai da ma faɗi ummahatukum ko wa aka wasu kun mina raza su ma suna cikin wayancan bakon sai yace to ba iya dinin nan ba duk wayancan bakon in dai an haɗu gurin shayarwa duk sun shiga da ina duba Dr. Sani shi a Saudi wal Akam ba am professor Dan Umar shi kaga mutum biyu ne kawo amma da ina duba wannan sharhin na manhajin salikin wallahi sai naga ya kawo wata formula bi dadi cewa da profesa ya zo yana bayani cewa bakwai biyu uku amma shi fi'ili da ya zo sai ce a'a bakwai bakwai yace domin ba iya biyun nan bane har wayancan kuma ka kalla kai tsayi za ka ga in dai shayarwa ta kai su sun fada shayarwa na zuwa sun fada saboda ka ga wayancan kawai sai ka dauka in ma ka manta baka rike ayar ba wayan kan bakon karfe su kawai zai kace su kishiyoyin su wajen shayarwa ai duk sun ci ba mina raza'a ba kaga formula kenan mina raza'a halatukum mina raza'a amma tukum mina raza'a duk sun shiga dan annabi alaihi salatu wasalam ba ya ki auren yar gidan wani daga cikin babbannin da za ka iya tuna hadisin yana cewa saboda bayan yar uwa ta ce ta nasaba yace kuma an shayar da mu tare saboda haka yana nan to sannan sai ne sannan sai surkutaka an gane ko surkutaka su ne shi kuma malam sai kawo guda hudu in ka kalle su a can za ka kamar uku ya faɗa to sai ka hudu sai ce iyayen iyayen matarka kaga wannan sun shiga shi ma wa in alauna sun fada da ƴaƴansu wa inna zalla haddikokin su kenan sun fada amma dai ce idan kana da kala bi ummahatihinna da sharadi shi anan wa halailu abnaikum alladina min asladikum kafin mu zo nan wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna bambanci kawai abin da zamu kawo ita agola idan ka auro babata idan baka tare da uwar ba ya halatta ka ga yar ka ce kai aje aiki ta je ki joto za ka ci in dai ba ta zuwa idan uwar za ta yadda in ta ga mai kuɗi ne ga za ta yadda saboda haka ka sallame ta bayan ka sallame ta ka ce kai yar kake so yanzu sharadin shi ne amma ba a yi saduwar aure ba da kuri amma idan yar ka fara aura ba zantan da kuri haramun ne ka auri uwarta wane mutum eh eh auren kawai ya haramta ma auren uwarta kun gane bambancin aiko shine kawai ita aji abin da ake gaya ba ga bomulan mun fito da ita auren ta kawai ya haramta ma auren iska am auren uwar amma idan uwar ta aura ba a tsadi ba kaga ba ta yi ba ka san ba abun mamaki bane sai dai baka da kuɗi ina ga yawa a wannan marar sai dai ba kuɗi ba abun mamaki bane sosai ba ka ganin yanzu ba ka ganin abubuwa duk da an ce mana wai da muke ta kallon na kalli wani ya sako hoto na ce ni ba abin da ya ba ni take shi ba haramun bane ɗan shekara 92 ya wuri budurwa ba haramun bane amma abun da yake babban abin lalacewar shi ne ka dauka a hoto a nuna wa duniya tana saba wani abu a waki me yasa ba daidai bane wallahi wannan ai karai sai ayi a gida domin wannan abin da yake nuna mana mu cewa babu da manya mun shiga uku yanzu babu da manya manya ne fa masu wannan dabi'a wanda su ne masu fada aji ba daidai bane eh yana ƙara nuna mana cewa to yanzu wanda suke na ƙasar ƙasa jikoki idan sun yi waye ce zai yi musu tsawa babu ina abin da kai haka na gaya wasu muna da tauna na ce wallahi ba laifi yayi ba a gida ne ba laifi ba ne amma bayyana wa al'umma duniya ta sani shine laifi yawa to wannan ji na eh haka ai abin da yake ka san cewa kai shi namiji wai namiji baya baya wato baya tsufa na taba ba ku misali akwai wanda ni na san ki mun karantar da shi yana nan da ransa shi ma ya bin yaro ka san sai da baban zai yi karar ɗari ya yi shi kira nan wani alaran ma canbi a garin nan yayyansa gaba ɗaya sun yi jika da shi yayyansa ai cewa suka in dai namiji zai erectin to zai haihu ga dakta ta a zaune kan ne karambani wannan dan fiqhu na karanta eh ba gona ta bace amma abinda malamai suke faɗa a addinin ta ma kenan in dai namiji zai erectin kawai abinda suke yi bari ga ma su ɗan matan ne yanzu da za ka gabata guduwa abu biyu ne yake faruwa suna yi ne wai saboda kawai sun san za ta ci gado za ta ci gadon ta shi ne abin da yake kai ba akwai gado wato shi ke ba zai shekara goma ba zai mutu ba komai ga tsohon saurayin ta tun daga ta ta ce ba ka yi jira in za ka yi haƙuri ka yi haƙuri za mu samu duniya kawai shi ke nan abin da suke ai abin da kuma illa ta biyu sai su rika neman waɗannan yaran a waje shi ne abin da ya sa malamin za a da ya rika faɗa shi kuma dalilin zakiya da babu zancen ai ba ruwan da shi ba zancen satisfaction ba shi ya kai ta ba kuɗi man rabu ki nera o ma dini ki nera shi ne kawai yawwa Allah ya kiyaye kaga ibnu mas'ud ba mun biya da ku a baya ba da aka ce hadisin nan satin da ya wuce sai da ga dai alƙawa nan sa aura shi ya girma ko aka yi yace ga dai alƙawa nan shi aura yarinya budurwa ya ji yanzu duk da mun ce fa ba haramun bane za a ce ma annabi ibrahim zai dinki kara nawa ya yi amma annabi ibrahim sai ka ce ai matarsa shekara ta saba'in ko da wani abu misali haka shi ba budurwa ya biya auro ba to wasu na cewa tasa'in wasu na cewa kaza haka shekarun za ga da yawa domin kaga ai ta kai wato da kanta take a alidu wa hada ba alikin ka eh wa ana ajuzun wa hada ba alikin yanzu na hayu ga ni tsohuwa tuku shine mahallin jayi wa ana ajuzun wa hada ba alikin ka na hatsu ba kuma ga mijina ma tsoho tuku amma Allah madaukakin sarki yana cikin wato abubuwan mu na ban al'adari ne sauƙaƙawa mu muka ga dama mai nasa to to wannan shine kaga hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum kaga ummahatukum iyayenku mata haramun ne da ƴaƴanku mata wa inna jalla wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku mata ya ko kanwa ko ta wanne mutlaqan wa ammatukum da ƴan uwan mahaifinku wa khalatukum da ƴan uwan mahaifiyarku sai ne wa banatul akhi ko da kuma ƴaƴan ƴan uwa maza wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwa mata to wannan sune bakon da muka fara wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku da suka shayar da ku wa akhawatukum min ar-rida'a da ƴan uwanku da shayarwa shi sa aka ce ni wani abun ban mamaki a shekarun baya a Saudiya wani biki aka yi ban kai wallahi kawai wata wata ta tau ran da za a gari ta zo ta ce din na shayar da kun san su larabawa suna yi ba fa shekaru da yawa ba ta ce duk ta shayar da su ta rika kuka mutumin ne zai ce eh gaba ɗaya ta shayar da su kuma ta yi furubi shi ke na aure babu sai kake so ka ce ya halitta dama ai wanda ba za ka iya aurenta ba ba laifi ba ne idan ka ganta idan ka ga al'aurarta mukaffafa ba mu gallaza ba ka kiyaye yawwa mukaffafa karatun da muke yanzu kenan a Hausawa a ƙarƙashin wasu babubuka a cikin al'adabul mufrad babu salat awa wato auratu salat da yake ta bayani cewa ga irin al'aurar da aka ce yanzu ai annabi kaga da annabi alaihi wani ya tambayi annabi alaihi salatu wasallam shin in zan shiga gurin mahaifiyata sai na yi sallama sai annabi ya ce yanzu za ka so ka ganta tarara mahaifiyarta ta wani sun zo daga cikin sahabbai ya zo shiga gida ɗansa za ta shiga gida suna zuwa da yana zuwa sai san kaɗi ɗan da ya tunkuɗe sai da ya faɗa akan mazaunansa yace ko ma kai sallama ka nemi izini dan cikin gaba shine na gaya muku ne to kaga da wannan alaramomin suke kafa hujja ibnu umar in dan sai balaga sai ce to daga nan har ji goban gida ji kai ni shine za ka alaramomin mu na kauyuka suna yi zai ma iyaka doro za ka rika zama sai kai kokwasa kofa ake shigo don ba mata ta ɗaya ba kuma ko ma yadda yake za ka zo ka ganta daga ita sai daurin kirki misali ta girma ire-iren wayannan abubuwan sun kira a take kallo shine wa qawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum to to mu kyale ayar ai dai mun faɗa ayar an gane ku yawa saboda haka wannan shine to sai yake a hadisi na gaba babu ne ko mu biya babu tarimi nikahin mu'rim kaji babu da yake magana akan haramcin wato wanda yake cikin ihrami ya aure mun yi wannan bayani tun a kitabul hajji mutum in ya kulla niyya ta yi hajji to ba shi ba magana aure ba zai aura ba ba za a aura masa ba ba zai aurar ba ba za a aura masa ba misali shi ne liman yanzu yanzu ya ɗaura auren a wa karahati khidmati da kuma karhanci na neman auren an bin abbas radiyallahu anhu wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymuna to ga wani guri kun ga babu ku kalle shi da kyau bara kuma ku ji hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya auri maymunatu bint al-harith wa huwa muhrimun to yana cikin ihrami ya ci karo da babu ko bai ci ba to me wa zai ba mu wani bidiyo wa nan me ma da yake ce yake mun ce duk inda kaga ya kawo kuma yana da alaka da shi ga kuma hadisi karara ya nuna cewa annabi ya yi wata hausa za a ba mu akan wannan annabi ya hana muna da hadisi karara la yakihu al-muhrimu wa la yunkah kun tana ki yawa wanda ya irani ba zai aure ba za a aura masa ba haka halli nan kuma gaji an ce ya auri maimuna bintul harith alhali yana da irani me za a ci yawa to gaji ya lai abubakar ya ce na farko ya ce ka da sassan laka min durin mu'minina kususiya ce na annabi mun ji daya eh to shi ne ka da sassan laka sai ne amma fa idan shi matsalar to ga dakta ne matsalar kususiya in ka kawo ta ko kar ana buƙatar dalili ba dakta ne zaka ce zai iya yiwa an yi auren kafin haramci ya sauka kun ji da biyu shi za wannan ba so shi in kana rike su zaka ba ta mora amza irin wayannan abubuwan ne ba ta yi shi za su ce wa hadisai hawan kawa sai me na'am ita ce ayi ita ce ayi yanzu mun ji biyu zai iya yiwa kafin haramci ne sai ne akan lahadi kan banda wancan da na kawo la yanzu wal muhrim wa la yunka da kuma wannan me za ku ce na'am na'am zai iya yiwa bayan ya gaba ihlali gaba daya cewa ya gaba komai tunda akwai guraren da muka faɗa da wani mutum yayi yayi a tahallul kubra da akwai kuma al kubra ko to mun ji kun ga wannan duk ba da hanzari ne mun ji na uku sai ne na na gane inda kake so kaje ka san mutum yana samar da zai haƙuri yaran ba na gane ne yake so yake yace wai wai idan aka samu ta'arufi tsakanin magana da aiki ayyuhu ma yuqaddam na arba kin da ko yawa saboda haka quddiman qawlu alal fi'l yuqaddamu alqawlu ala alfi'li wai nan aiki ne annabi yayi dan kuma magana ne wallahi wato amsojin nan suna burge ni saboda malaman mu magabata ma haka fa suke yi ka gani yanzu da yazo sai yace hada hadisan ne sai yace idan aka samu ta'arubi domin ta'arubi ne yanzu anan tsakanin magana da aiki wanne ayyuhu ma yuqaddam idan na taba ba ku rabarin da littafin al-muhaqqaq fi ma yata'allaqu bi af'ali rasul littafin usulul fiqh wannan maganar da yayi akan cewa idan aiki ya zo ga maganar annabi wanne ake gabatarwa bayani yayi dogo to saboda haka aran ma yace yanzu idan an samu aiki annabi alaihi salatu wasalam ga kuma maganar sa misali zan ba ku annabi alaihi salatu wasalam ya sha ruwa a tsaye ko a kitabul hajji ya sha ruwa a tsaye sanan ga hadisin muslim kuma yace kan wanda ya sha ruwa a tsaye kuma duk sun inganta gaba ɗayan su sun inganta haka ba haka lokaci sun ci karo gaba ɗaya ya zubar da su a'a ba haka malamai suke wayannan abubuwan kun san kafin a zo a yi irin wannan sai su ba da amsa cikin ɗari waɗannan hanyoyi idan wannan ba sai ba a ɗau wannan idan haka suke yi to amma bara ku ji wannan amsoshin da kuka faɗa sun yi wani abu da watakila watakila ba za a kwararo shi da wuri ba ko kuma an san hadisin ya kwanta shine ita mai muna bin haris din da kanta sai ta ba da ruwayar hadisi ta ce annabi ba ba yana wato ihrami ya aure ta ba sai da ya tuba kayansa har a cikin amsoshin da malam nuri ya faɗa sai ya ɗauka haka ne da kanta da ta yi ruwaya wani zai yaran da ya ruwaya daga gare ta sai ta ce annabi ya aure ta ne yana lokacin ya tuɗe kayansa ma'aikin hajji suwaye kuma suka yi ruwayar cewa bai tuɗe ba a lokacin wanda suka yi ruwaya ibnu abbas abu huraira na na aisha duk sun rawaito ita kuma da ta tashi ruwaya sai ta ce sanda aka aure ta ba a cikin ihrami ake ba maganar wa za a ɗauka a rawi ajira bi marawa wane mutum ka zo kace jiya na zo karatu na ce ni ban zo kace wallahi ka zo maganar wa za a dauka kamar hadisin na na safiya ne da wace ce da da haka za ku iya tunawa akan azumi ko waccan ta ce idan ya zo azumin nan na kwana goma zulhijja yana yin duka wannan kuma ta ce na na aisha ta ce bai taɓa yi ba ba cin karo ita san da ya je ɗakinta yana azumi ita kuma wajen da aka je baye sai kowa ya cinye akan abin da ya ta ɗauka mai azumin da aka zo ɗakin ta ɗauka kowane ɗaki ma azumin aiki wacce kuma da aka zo ba a yi ta ɗauka kowanne ba a yi shi kenan haka malamai suke yi ba zuwa suke gaba ɗaya suke gaba ɗaya zuwa su a kwanne gyara duk da suna bukari da musulun ba haka suke yi saboda haka mahallin kayan kuriki na da aisha da kanta annaban maimuna da kanta cewa sai annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal ba mu'min ba shi wanda ya ruwa ya ce kuma ita maimunan nan wakalat khalati wakalat ibnu abbas ko ya rabbi ne kun gane rabbi da yazo yana ga musu aka ja ibnu abbas ya ce ai annabi ya auri na maimuna ne lokacin yana cikin irani sai yake to ni mai muna bindul hadis da kanta ta gaya mun cewa ya aure ta ne yana cikin wato ya ajiye kayan sa na aikin haji yace kuma bayan ya gama hadisi yace kuma bari in gaya muku gwaggona ce kanwar mahaifiya ta ce kuma gwaggon ibnu abbas din shikenan ba da saboda haka kun ga hadisin yana da alaka bukari ya kawo wannan ne don kan wani mara fahimta ya zo ya ɗauko hadisin shi kadai ya kafa hujja ne sai ya kawo ba a karkashin haramci domin ka je ka ji bayanan da malamai suka yi to wannan shi na abuwan shi wancan da yake magana yazid ibn al-asam sunansa yazid ibn al-asam shi ne ruwaya daga maimuna ina ji malam muhammad na wannan hadisin nan na farko to bare mu dawo kan amsa ka duk da mun gama ai mun je babi ko wai wanda ne fara tambaya akan mu da malam Muhammad yace su sahabbai sun san cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya hana muta'a inda sun san halin da ne zai ta tambaya abin da yake so yake ke kuma shi ma magana ta tana kan hanya ko sannan dadin dadawa dadin dadawa duk guraren da ake zuwa ya hani me yasa annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya ba kira kabadi man tada amin kuma ba'ata fal yatazawwaj ya gudaran gogaran samari duk wanda yake da ba'a a cikin ku lalle ya aure da annabi yake fa man lam fa in lam yati ya fa alaihi bisaw fa innahu lahu wija'un ko cewa wanda ba zai samu dawa ba ya rika azumi fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji ai kaga da annabi yazo da da yazo ba mallan ya ce ni zai ce ba alai bil muta da zai ce wanda ba zai iya aure ba to yi muta ko ba haka bane inda muta halalci dan Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratul mu'minun sai ya ce fa man yattaqa wara azalika fa ulaika hum la'adun ai da sai aka muta ita ma to duk inda annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya hana muta ko aya ta hada za ku ga babu inda aka ba da dama sai dai a ce mutum ya nemo mai baiwa ya nemo kwarkwara baiwa ya amfani da ita amma ba a ba da auren dama auren mutu'a ba eh illa ma mana ka tsaye malukum duk inda ya zo haka yake ba saboda haka wannan yana da fawaid kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana um wannan littafin da na faɗa shine manhajin salike yana da kyau ɗaliban ilimi su sauke shi a a kan wayar ɗan ƙanƙani ne amma malam saidi ya yi bayanai masu kyau akan matsalolin addini kowane gurare wani lokaci wani gurin ma kaje za ga yafi ɗaya zai baka kawai shi kenan ya tsaya iya nan amma za ka ji kagan su kuma zai wucewa da fa'idodin da sai ka je mu ɗauwana za ka samu duk da akwai malamin da ya masa sharhi Suleiman ibn Abdullah al-Qusayr ya masa sharhi sharhi na da ya dan kyau kuma so ya yi kyau sosai da sosai abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana muna da Allah da sunayen sa tawawa da sobin da muka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa wa kasan mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da kokunsa maɗaukaka waɗanda suke neman aiki da waɗanda wato suke neman karatu ko da a jami'o'i Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sai ko a gaba Allah ka tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allah